أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara a jiya mun tsaya kan aya ta ta 60 da 63 ko na'am insha Allah malam zai sake maimaita mana wannan ayan mu tashi akan ta kafin mu tafi kan ayoyi na gaba insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala yana cewa innal ladhina amanu wal ladhina hadu lallai waɗanda suka yi imani da waɗanda suka bi addinin yahudu wan nasara da nasara was sabiina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda a cikin su yayi imani da Allah da ranar alkiyama wa amila salihan yayi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim to lallai suna da sakamakon su a gaba a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan ayar mun yi bayani akan ta a darasinmu na jiya da shekarun jiya wadda abin da ya rage mana akan ta shine mu ji wasu daga cikin darussa da suke cikin ayar abu na farko shine a wannan ayar tana tabbatar mana da cewa Allah bayi zaluntan kowa domin Allah ya ce da masu imani da yahudu da nasara da sabi'awa duk wanda a cikinsu ya yi imanin gaskiya ya kuma yi aiki na gari to zai samu ladansa a wajen ubangiji kaga Allah baya zalunci kenan ko da mutum ya yi yahudanci ya yi nasirananci daga baya ya dawo ya musulunta ya kuma yi imani ya yi aiki na gari to Allah maɗaukakin sarki zai cikata masa ladan aikinsa ba tare da ya tauye masa sakamakon aikinsa ba inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah bai zaluntar kowa bai zaluntar mutane koda da kwayar komayya sannan na biyu zamu fahimci samaratul imani billah zamu fahimci wato marmari da romo da mutum yake samu in yayi imani da Allah duk abinda mutum zai gina na ibada to tubalin da zai ɗauki wannan gini shine imani da Allah in mutum ya yi imani da Allah to wannan shine tubalin farko da zai gina duk wani aikin musulunci a kansa idan bayi da imani duk abin da ya aikata aikin banza ne Allah ya ce masalul ladina kafaru bi rabbihim مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka ƙi bin dokokin ubangijinsu suka ƙi su yi musulunci Allah ya ce kaga kafiran nan misalin su a amaluhu duk aikin da suka aikata sun taimaki wani a can sun yi aikin musulunci a can ya ga ana ginin masallaci ya sa taimakonsa an ce a taimakawa marayu ya sa kudinsa duk aikin da suka yi Allah ya ce karama ne kamar toka ne ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif kamar toka ce da aka samu ranar da aka yi iska mai karfi sai aka sanya tokar a inda iskar ke kadawa iskar ta tafi da shi Allah sai ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba za su mori komai baccin abin da suka aikata to haka aikin kafiri yake a wani wajen yace wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات أو كظلمات في بحر في بحر لج يغشاه موج من فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله الله له نورا فما له من نور Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah a'maluhu duk aikin da suka aikata misalin aikin kasarabin biki'a kamar kawalwalniya ce akan titi rana ta bugi titi daga nesa yahsabuhu zam'anu ma'an mai kishin ruwa in ya hange shi daga nesa sai ya ɗauka ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya iso wajen lam yajidhu shay'a sai ga ba komai a wajen wa wajada Allah indahu sai ya gamu da Allah ran tashin kiyama fa wafahu hisaba Allah ya cika masa hisabin sa ya bashi sakamakon aikin sa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne aw ka zulumatin fi bahlil lujji yarshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab Allah ya ce ko kuma misalin su kamar duhu ne a cikin teku mai zurfi wanda yarshahu mawjun min fawqihi mawjun igiyar ruwa yana rufe wannan teku a saman shi akwai wani igiyar ruwa min fauqihi sahab saman shi kuma ga girgije mutum ya tsinci kansa a cikin kogi mai zurfi ga igiyar ruwa a sama ga wani a sama ga kuma hadiri a sama Allah ya ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd ya shiga duhu akan duhu idza akhraja yadahu lam yakad yaraha inda zai ciro hannunsa a wannan duhun ba zai iya ganin hannun ba saboda duhu to haka aikin kafiri yake duk abin da ya aikata yayi aikin banza ne har sai in yana da wannan certificate da imani sannan za mu fahimci cewa lallai duk wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to tabbas zai samu lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala so da don haka wannan ayan tana nuna mana mutum ya tsaya ya imani ya aiki na gari sannan a kamar da na ambata a jiya ko shekaran jiya yana iya yiwuwa wani ya ce a to ai an ce in mutum ya yi imani ko ba yahude ko ba nasari ko ba sabi'e ko mai imani ko ma menene ya yi imani ya yi aiki na gari yana da lada a wajen ubangijinsa kenan yahudanci ma allah ya da shi Allah ya da nasaranci Allah ya da mutum ya zama yana addinin sabi'awa Allah ya gamsu a'a abinda ake nufi shine duk wanda a cikin su yayi imani in har yayi imani da Allah da gaske yayi imani da Allah yayi imani da abin da yazo a cikin littafinsa to dole in ya rayu zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole dole sa zai musulunta rashin musuluntansa shine kafircewansa domin akwai siffan annabi da bayani a kansa a cikin littattafansu so rashin musuluntansa ya nuna ya kafirce ma littafin da Allah ya bashi littafin da Allah ya aiko musu ya nuna ya kafirce ma wannan littafin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa babu wani wanda zai ji labari na ba yahude ne shi ko ba nasare kuma ya mutu bai yi imani da ni ba sai ya kasance cikin yan wuta da haka Allah kuma ya ce inna dina inda Allahi al-islam iyakar addini a wajen Allah shine musulunci a wani wajen ya ce wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wata hanya ta addini wanda ba musulunci ba to har abada Allah ba zai karba daga gare shi ba kuma zai tashi ranar alkiyama cikin asarabu Allah ya tsare mu za mu tafi kan aya ta gaba insha Allah ta'ala wa idza akhadna mithaqakum وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ubangiji ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqakum Allah kuma yanzu ya dawo kan banu Isra'il kamar yadda muka yi ta karantawa a shekarar bara Allah yana ta bayani akan banu Isra'ila ya bani Isra'ila ya bani Isra'il to bayan Allah ya yi bayani akan su a sai Allah ya bijiro da wancan ayan da muka karanta a jiya da shekarun jiya innal ladina amanu wal ladina hadu to yanzu kuma Allah ya dawo magana zuwa ga banu Isra'ila yanzu kuma za mu ci gaba da jin yadda annabi Musa ya fafata da banu Isra'ila kamar yadda muka karanta a, a bara za mu ji yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari irin juriya da haƙurin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi da banu Isra'ila Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum Allah ya ce ku tuna lokacin da muka rike alƙawarin muka yi alƙawari da ku cewa za ku bi dokokin Allah za ku tsaya ku bi dokokin Allah wa rafa'na fawqakum at-tur sannan muka ɗauko dutsen tur muka ɗaga shi a kanku muka ce da ku khudhu ma atainakum biquwa ku karɓi abin da muka ba ku da ƙarfi ku rike shi da ƙarfi wazkuru ma fihi sannan ku ambaci abin da ke ciki la'allakum tattakun don ku zama masu tsoron Allah sun matawallaitun min ba'di zalika amma kuka juya baya a bayan haka falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu inda ba din falalan Allah akan ku ba da rahamansa lakuntum min alkhasiri da kun zama cikin asararru to wannan Allah yana nuna mana yana ba mu labarin wani abu da ya faru gabanin Isra'il. Allah yana cewa wa iz akhadna mithaqakum Hakika ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku. Wani alkawari ne Allah ya da banu Isra'il? Na farko akwai bayani akan ayan da zamu same ta a gaba insha Allah. Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah. Ka tuna lokacin da muka yi alkawari da banu Isra'il. muka ce kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba alƙawarin farko kenan kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba wabil walidaini ihsana kar ku ku zama masu biyayya ma iyaye da kyautata ma iyaye wa dhil qurba wal yatama ku zama masu kyautata wa makusanta ɗan uwanku da marayu wa dhil qurba wal yatama wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husnan in za ku yi ma mutane magana ku faɗa musu magana mai kyau kaga ƙarshe ai sun saba har a bara mun ji har Allah ma sun zage shi har annabi Musa ma sun zage shi wa qulil nasi husnan wa aqimus sala ku tsaida sallah wa atuz zakat ku bada zakka Allah ya ce summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun kuka juya baya kuna masu bujirewa in ba yan kadan ba daga cikin ku Allah ya sake cewa wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ku tuna sanda muka yi alkawari da ku cewa ba za ku zub da jinin junanku ba ba za ku fitar da wasu daga cikinku daga gidajensu ba la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadu kuka tabbatar cewa eh kun rike alkawarin Allah kuma kuka tabbatar kun ku shaida ne akan an yi haka daka Allah yana tuna musu ku tuna wa id akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku سنة سورة المائدة يأتي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا ولقد أخذنا ميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني ولقد إسرائيل.
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Allah ta'ala ya ce walaƙad akhadallahu mithaqa bani isra'il haƙiƙa Allah ya rike alƙawari da banu isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba muka tayar da manya-manyan jagorori guda 12 a cikin su Allah ya ce wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce da banu isra'ila ina tare da ku amma alƙawarin da zamu yi da ku shine la in aqamtumus sala in har kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakka kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina da na aiko muku wa azzartumuhum kuka girmama su wa aqrabtumullah qardan hasana kuka ba mu Allah rance mai kyau law kaffiranna ankum sayyi'atikum to zan kankare muku zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta wa man kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'a sabil duk wanda ya kafulce a cikin ku bayan wannan alƙawarin to hakika ya bata daga ainihin hanya madaidaiciya da haka Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il ku tuna lokacin da ka ba mu al'umma ka labari ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da banu isra'il kalma al-mithaq kenan daga al-mif'al ne shine daga min al-wathiqa shine a alƙawari imma biyamin ko ya zama a ce alkawari ne za a yi da kai amma za ka yi rantsuwa cewa za ka yi kaza wallahi za ka kiyaye kaza ko kuma a ce ka yi alkawari cewa za ka ɗauka to shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da banu isra'il to ainihi abinda ya faru shi ne lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya dawo daga inda ya je ya gana da ubangijinsa daga ɗuri saina inda ya je ya gana da ubangijinsa da ya dawo ubangijinsa ya ba shi alluna wanda a cikin wannan allunan akwai rubutun attaura a ciki da haka da ya dawo ya ce da banu isra'ila wannan allunan da kuka gani saƙon allah ne zuwa gare ku a ciki akwai umarnin allah ku riƙe shi akwai hannun Allah ku hannu da duk abin da Allah ya hana ku sai suka ce a'a maganan Allah ce eh to man ya akhuduhu bi qawlika anta waye kuma zai riki maganan Allah da maganan ka kai kai kawai ka zo ka ce mana ga sakon Allah kawai mu riki ta yaya suka ce ai ba zai yi ba suka ce la wallahi hatta nara Allah jahara suka ce ai ba zai taba yiwa ba faufau in kaga mun rike wannan to mun ga Allah ne kiri da muzu hatta yattali Allahu ilaina har sai Allah ya leko ya zo ya same mu fa ya kula Allah ya ce da mu ha za ki tabi fa kuzuhu Allah ya ce da mu ga littafi na nan ku rike shi to sai mu rike amma in ba haka ba zai yi ba da haka suka ce fa malahu la yukallimuna kama kallamaka anta ya Musa me yasa Allah inda gaske ne sakon shi ne wannan to dan me kai ya zabe ka kai kadai maka magana dan me mu ba zai faɗa mana ba ai da Allah sai ya fito ya tara mu gaba ɗaya ya ce banu isra'ila ya ce to ga munan dukkanmu mun taru ya ce to ga sakona nan ga littafi na nan ga kaza ga kaza ga kaza ka gayi annabi musa ya yi fama sosai wayannan fa su ne manya-manyan sahabban na shi su ne ɗan kusa-kusa da shi amma suke faɗin irin wannan magana su ne waɗanda ya yi buga-buga da faɗi tashi tare da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga kangin bautan fir'auna har Allah ya halakar da fir'auna amma yanzu su ne ake wannan tatabar zan da su saboda haka a da suka faɗi haka sai Allah ya fusata da su da Allah ya fushi da su sai ya saukar musu da tsawa wanda mun karanta a shi a bara wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaratan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Allah ya ce ku tuna san lokaci ya Musa ba za mu yi taba imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da muzu to shikenan sai Allah ya ce sai tsawa ta kama ku kuna gani famatu ajma'un daga duka suka mutu thumma ahyahumullahu ba'da mauti bayan sun mutu kuma Allah ya sake ta da su fa qala lahum Musa sai annabi Musa ya ce da su khudhu kitaballah ku farke littafin Allah nan fa qalu la suka ce a a ba zai yi ba annabi Musa ya tambaye su ce ayu shay'in asabakum yanzu me ya faru da ku yanzu qalu sai suka ce mutuna thumma huyina mun mutu ne kuma aka rayar da mu to me a ciki ai ba wani abu bane annabi Musa ya ce da su khudhu kitaballah ku rike littafin Allah faƙalu la sai suka ce a'a ba zai yi ba to shi ne faba'atallahu mala'ikatahu fanaƙatil jabala fauƙahu sai Allah ya turo mala'ikunsa sai suka ɗaga dutsen tur a kan banu isra'il suka gani to shi ne Allah ya ce wara fa'ana fauƙakum tur muka ɗaga dutsen nan a kanku Allah ya ce da su ku duma atainakum bi kowa ku riƙe abin da muka baku na attauran nan ku riƙe shi da kyau da haka Allah ya turo mala'iku ya ce su ɗaga wannan dutsen akan banu isra'il suna zaune a cikin gari ko suka ga mala'iku sun kinkimo dutse sun ɗaura shi a kansu gashi nan ya rufe garin suka ce da su a ta'arifu na haza kun gane me wannan ƙalu na'am haza tur suka ce eh wannan shine tur ƙalar sai ya ce hudul kitaba suka ce to ku riƙe littafin da Allah ya baku nan ku karɓa wa illa barahnahu alaikum in kuma kun ki to za mu jefo dutsen a kanku za mu jefo dutsen a kanku ba aka zuhu bil mithaq shine sai suka riki wannan littafin tare da alkawarin cewa za su rike shi da karfi shine a suratul a'rafi Allah ya ce wa idna taqana al-jabala fawqakum wa idna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ما فيه واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون شيني الله يتي وإذ نتقنا الجبل فوقكم كتنا لوكتين نتقنا الجبل فوقهم tuna lokacin da muka daga dutse a kansu aina taƙunar jabala za'aza'anahu muka girgiza dutsen daga inda yake sannan muka ciro shi daga inda yake muka ɗaura shi a kansu na taƙunar jabala fokahum ka annahu zulla suka gan shi kamar hadiri kamar gajimarai wa zannu annahu waqi'un bihim suka fa tabbatar in ba su yi imani ba to dutsen nan fa zai faɗo kansu shikenan sai gashi kowa ya faɗi yayi sujjada kamar yadda malamai suka ce duk suka faɗi suka yi sujjada amma kowa ya yi sujjada ne gefen goshinsa na ƙasa sannan yana ɗaga idansa yana kallon sama kan dutse ya faɗo a kansa lokacin da ya sujjada Allah ya ce da su to ku zuma atai na kun bi kowa abinda muka ba ku nan ku riƙe shi da ƙarfi za ku karɓa ko ba za ku karɓa ba sako dutse a kanku suka ce to mun yi alkawari za mu riƙe shi da kyau to shine abdullahi dan abbas ya ce inda a ce lokacin da allah ya turo musu da attaura suka karba hannu biyu da ba bukatun sai an yi alkawari da su ba bukatun sai sun yi rantsuwa amma da suka yi taurin kai to shikenan sai allah ya ce to gashi nan ko su karba ko a sako dutse a kansu ko su karba ko a sako musu dutse a kansu wato kaga wannan yana nuna mana cewa mutum abin da yake kansa shine ya tsaya ya bi Allah domin in yayi taurin kai ma to ya tabbatar da cewa an yi waɗanda suka fi shi taurin kai a baya kuma duk Allah ya gaba da su kaga su fa yanzu ba wai sallah ne da su su bi Allah amma ba za su yi ba sai an ɗauko dutse an nuna ko su bi ko a jefo shi a kansu ba wai don Allah bai san yadda zai da su ba to shi kaga abin da yake kan mutum shine ya tsaya ya bi Allah sosai sosai to dan haka Allah subhanahu wataala ya ce wa rafa'na fawqakum at-tur to wannan kalma ta at-tur na dutsen nan shine malamai suka tattauna akai wasu suka ce kalman at-tur shine a shine dai tur din da da aka sani kamar yadda Allah ya ce watini wazaitun wa turi sinin dutsen turi sinin a wani wajen ya ce wa shajaratan ta huruju min turi saina turi saina inda Allah maɗaukakin sarki ya gana da annabi Musa alaihi salatu wassalam innaka bil wadil muqaddasi tuwa wasu suka ce a'a yare ne na yaren siryaniya shine duk dutse ana kiran shi da tur ana kiransa da tur daga a yaren su banu isra'ila da suke magana da shi dutse sunan shi tur to shine Allah ya ce wa rafa'ana wa id wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur muka dauko tur muka sa yana kenan yana ihtimalin zai iya zama kowane dutse Allah ya dauko to sai wasu malamai suka ce amma in an hada da ayin suratul a'raf wa idna taqanal jabala tuna lokacin da muka daga dutsen nan kaga a larabci aka kawo alif wallam aka ce aljabal ya nuna dutsen da mai maganan da mai sauraron kowa ya san dutsen kenan dutse ne sananne wanda an yi magana da shi a baya kafin nan wajen kowa ya san shi ne dutsen tsori saina da haka Allah ya ɗago wannan dutsen ima ya zama wannan dutsen ima kuma ya zama wani dutse ne na daban Allah ya ɗauko shi ya sa mala'iku suka kinkimo shi suka ɗaura shi a kansu ya yi rumfama garin Allah ya ce to ko kowa ya musulunta a garin ko a sako dutsen nan ko duk gari a musulunta ko kuma Allah ya sako dutse a kansu kowa ya mutu shine warafa ana fawqakum at-tur Allah yace khudhu ma atainakum biquwa Allah yace ku riki abinda muka baku da gaskiya ku rike shi da kyau wadhkuru ma fihi sannan ku ambaci abinda ke cikin sa ku ambaci abinda ke cikin sa ma'anan wazkuru ma fihi ku ambaci abin da ke cikinsa a nan shine na farko ku yi imani da shi na biyu ku yi aiki da dokokin da ke ciki inda aka ce ku yi ku yi inda aka ce muku ku bari ku bari shine Allah ya ce khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ya ce thumma tawallaytum min ba'di zalika ku ambaci abin da ke cikinsa domin hakan zai sa ku zama masu tsoron Allah sun matawallaitu sannan Allah madaukakin sarki ya ce sai kuka juya baya min ba'adi zalika daga bayan haka kuka juya baya kuka ki ku bi dokokin Allah Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba din falalan Allah akan ku da rahamarsa ba da kuntum min alkhasirin da kun zama cikin cikin asararru waɗanda suka yi asarar rayuwarsu da haka Allah yana ƙara ba mu labarin abinda banu Isra'ila suka aikata to a cikin waɗannan ayoyi guda biyu za mu fahimci cewa akwai darussa masu yawa kamar haka na farko shine za mu fahimci yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tuna ma banu Isra'ila alkawarin da ya da su yana ce ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku mun yi alkawari da ku za ku tsaya ku bi Allah za ku tsaya ku bi dokokin Allah ga shi irin alkawarin da muka yi da ku akan cewa ko ku bi ko kuma mu jefo dutse ya faɗo a kanku sannan za mu fahimci na biyu yadda banu isra'ila suke da dogewa da cijewa akan kafulci idan mun iya tunawa za mu ga duk tafsirinmu na bara mun tashi daga ya bani isra'ila na farko duk za mu ga allah yana ta ba mu labarin irin taurin kai da ji da tijiya da kafiya irin na banu isra'ila akan kafirci tare da cewa annabi musa fa ya zo ya same suna cikin ƙangin bauta har da kansu a sojil araf suka ce qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suka ce ma annabi musa tun gabanin zuwan ka fir'auna yake cutar da mu gashi har bayan ka zo ma bai bari ba amma hakan fa bai sa wai suka ga cewa annabi musa ya zo ya fitar da su daga cikin kangin bauta bari su tsaya su bi abin da ya zo da shi ba ba su yi haka ba suka zama masu taurin kai duk wata ayan da allah zai nuna musu don su bi allah su gane cewa allah shine abin bauta annabi musa manzon allah ne allah ya nuna musu sun gane amma sun kibi allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha duk ayan da zamu nuna musu in an nuna musu wannan to in an tashi nuna musu ta gaba sai a nuna musu wacce tafi wancan girma don su fahimta su bi amma sun ƙi sun ƙi suka ce ma annabi musa ma masu hilci ne shi suka ce ma kai ma ba ma su yi imanin ba idan ma allah yana so su yi imani ma kawai shi allah ya leko ya ce ya ku banu isra'ila ga musa na turo muku shine manzon ku ni na bashi a tauran nan to wannan shine irin abin da kafiran maka suka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka baytun aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqiba as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila suka ce in kana so mu yi imani da kai to kamar yadda ka ce in ba mu imani ba Allah zai iya rikito mana sama to ka ce ya rikito da sama mu gani auta tiye billahi wal malaikati kabila ko kuma inda gaci kake yi ka ce ma Allah da mala'iku su yi layi su sauko daga sama su zo su yi mana bayanin dokokin zamu fi gane ba sai ka ce au yakuna laka baitun min zukhrufin ko ya zama kana da gida wanda yake na zukhruf na kayan ado da alatu autar qafis sama' ko kuma ka zo ka tsaya a gabanmu ka haura saman mu gani ka shiga saman mu gani kai ko da ka haura saman ma walan nu'mina laka in ka dawo ba za mu taba imani da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauko mana da littafi daga sama mu karanta Allah ya aiko ka ya ce to ga sako nan daga Allah zuwa Abu Jahalin na aiko maka Muhammadu ga sako nan daga Allah zuwa Abu Lahabin na aiko maka Muhammadu ga sako nan daga Allah zuwa Utbatu bin Rabi'a da Sheba bin Rabi'a na aiko muku Muhammadu ya zai muku wazi ga sako nan daga Allah zuwa mutanen Makka zaka ce in kana so mu ga rubutun Allah Allah ya turo ka da littafi daga wajensa ka kawo mana kowa ya kawo mishi nashi kowa to mai da sakon sa walan nu'mina laka hatta tunzila alaina kitaban naqra to wannan shine irin galibi Allah da kansa in ya tashi yakan siffanta irin wahalar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sha da irin wahalar da annabi Musa ya sha shine Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama ahlul kitabi an yunzila an tunzila alaikum kitaban min as-sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك فعفونا عن بعد ما رأوا الآيات من بعد ما رأوا الآيات ف...
فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك وآتينا- وآتينا موسى سلطانا مبينا Allah ta'ala yake cewa yas'aluka ahlul kitab ahlul kitabi suna tambayanka an tunazzila alaihim kitaban minas sama cewa ka je ka taho musu da wasiƙa daga wajen Allah daga sama Allah sai ya ce kai hakuri faqad sa'alu Musa akbara min zalik kai abinda suka tambaye ka kenan to sun tambayi annabi Musa abinda yafi haka faqalu arina Allah jahara suka ce kai Musa ka nuna mana Allah mu ganshi wanda mun karanta a bara cewa sun faɗi wannan maganar a lokacin da aka zaɓi wasu mutum saba'in a cikinsu wai masu imanin cikinsu tsarkakaka aka zaɓa don su je su roƙa ma al'ummarsu gafaran Allah bisa bautan ɗan maraki da suka yi daga annabi musa ya je yana ganawa da Allah sai ka ce kai musa wannan mamula bakin da kake da sunan kana ganawa da Allah ko ba za mu yadda ba arinallaha jahara ce ma Allah ya fito mu gan shi kaga bayan shi karan kanshi annabi musan da ya roki Allah ya ce rabbi arini anzur ilaika Allah ka nuna mun kanka in ganka Allah ya ce masa lan tarani a duniya dai ba za ka gani ba shi kanshi annabi musan Allah ya ce a duniya ba za ka gani ba to su kuma sun ce ba za su yi imanin ba sai Allah ya fito ya nuna musu kansa da kansa suna so su ga Allah iri da musu kaga ai taurin kan mutum yayi yawa ai ko da gwamna ne aka ce gwamna ya zo ya ba da sako ya ce ya sa kafiyu a anguwan nan karfe bakwai zuwa bakwai daga bakwai na dare zuwa bakwai na safe ba fita shi kenan sai ka fito ka ce a'a in dai har ana so mu yadda da wannan kafiyu din to gwamnan ya zo da kansa ya gaya mana ba mu yadda da wani dan sanda ya zo ya faɗa mana an sa kafiyu ba ka ce gwamnan ya zo da kansa to ko ka ko gwamna ne ka ce ya taho da kansa in ya taho ya akwai rigima ai ballantana ka ce ba Allah ya taho da kansa balle ka ce ma Allah ya taho da kansa kaga su mutanen Makka suka ce to Allah ba ya tashi tahowa ya taho da rundunar mala'iku a aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila Allah ya taho ya kuma taho da mala'iku su taho tare da ayi yaki kenan Allah ya kiyaye saboda haka duk wannan yana nuna mana yadda banu Isra'ila suke da kafiya akan kafirci balma da yadda suke da taurin kai bayan ma sun musulunta bayan ma sun yi imani ba su tsaya akan dokokin Allah ba ba su yadda Allah ne ya aiko annabi Musa da attaura ba har sun da Allah ya ce ko su yi imani ko a sako musu dutse a kansu ko su yi imani ko a sako musu dutse a kansu kaga wannan a ba karamin abu bane sannan wannan yana nuna mana cikin karfin Allah da kuma ikon Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka in ba Allah ba har Allah ya turo a ciccifi dutsen a daura a kansu ko su yi imani ko a sako musu a ko a sako musu wannan dutsen kaga wannan al'umma guda ce amma Allah ya yi maganin ta to balantana kuma wani mutum shi kadai shi kadai wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati fil ardi wala fis sama ba wani abun da zai gagari Allah a sama ko kasa ba wani wanda ya ce gagari Allah don da kaga yana shedaninci kawai Allah ne ya bar shi ya masa talala wa umli lahum inna kaydi matin talala ce kawai Allah yake ma mutum haka in kaga mutum yana abin da ba daidai ba yana zalunci yana kafirci in mutum yaga Allah ya bashi ranar lokaci to ya bashi ranar lokaci ne na ɗayan biyu ko ya tuba ko kuma ya cika mudun awunsa na ranar lahira ko da ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu Allah yana ma azzalumi talala ran da Allah ya damke shi kuma ba zai iya kubucewa ba ba zai iya subucewa ba sannan kuma a wannan yana nuna mana cewa wajibi ne ga duk waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su littafi suka fahimci addini to su rike shi da kyau shi yasa Allah ya ce da su hudu ma atainakum bi quwwa sannan wannan yana nuna mana kamar yadda kaga bayan su ma da Allah ya ce ku rike littafin nan da gaskiya haka annabi Yahaya ya ce masa ya Yahaya khudhil kitaba bi quwwa يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا kaga haka Allah ya ce wa annabi Yahaya ya Yahaya khudhil kitaba bi quwwa ya kai Yahaya rike littafin da Allah ya baka da karfi to haka nan duka al'ummomin Allah haka nan Allah yake gaya musu duk abin da muka baku to ku rike shi da kyau kar ku yi wasa da shi ku rike shi da kyau sannan yana nuna mana cewa riko da littafin Allah yana sanya mutum ya zama mai tsoron Allah shi yasa Allah ya ce hudu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun don ku zama masu tsoron Allah sannan wannan yana nuna mana a yadda banu isra'il har ila yau suke da kafiya kaga dai an ɗaura dutse a kansu an ce kowa ya faɗi ya sujada kowa ya imani ko a sako dutsen amma da aka sauke dutsen aka mai da shi inda yake sai Allah ya ce sun mata wallaitun min ba da zalika sai kuma suka sake biya baya suka sake komawa za su ga wannan a'a mafarki ne na yi ne ko muka yi ne ko menene duk gari kowa ya mafarki ne ko ya ne uku suka sake komawa kan kafulci shine Allah ya ce summa tawallaytum min ba'di zalik sannan wannan ayan tana nuna mana yalwan falalan Allah da rahamar Allah ta inda duk abin da banu Isra'ila nan suka yi Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al in ba din falalan Allah akan ku da rahamarsa ba da kun zama cikin asararru da kun taɓe amma Allah ya muku falala ya muku rahama in ba da inda ba da haka ba da kun zama tababbu to Allah ne cikin falalansa da rahamansa sai ya buɗe ƙofar tuba da kuma gafara da rahama ta da duk abin da mutum ya aikata in ya dawo ya tuba zuwa ga Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya amma inda ba dun haka ba ba dun Allah ya zama mai gafara ba mai rahama walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim ba don Allah mai gafara ne mai rahama wannan Allah ghafurur rahim ba don Allah mai karban tuba bane mai rahama mai gafara ne mai rahama ba da mutane sun halaka inda ba don falalan Allah ba subhanahu wataala sannan kuma a daga ƙarshe wannan ayar tana nuna mana cewa dan adam baya da ikon ya shiryar da kansa in mutum ya kansa Allah ya datar da shi da hanya madaidaiciya bayi dacewa gare shi ya yi tutiya da fariya ya alfahari cewa ai mu- mu ne musulmai ka san wani kowa a aka masa zai ciya to in an kwatanta da mutanen zamanin nan ba mu ne ustazai ba ai mu ne mutanen kirki ba ai mu kaza ai mu ne kaza gani yake yi shi nagaltacce ne shi yana ganin in an kwatanta ɓata garin mutane a cikin al'umma yanzu irinsu irinsu ma ai yan kwarori ne a cikin al'umma samun ustazai mutanen kirki ire-irensu to Allah kuma baya son haka Allah baya son haka don in kaga mutum a shirye Allah ne ya ga dama ya shirye da shi kaga mutum a bace Allah ne madaukakin sarki ya batar da shi man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida duk wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi fa baka yi saka sama masa wani majibancin da zai shirye da shi ba Allah ta'ala ya samu dace da za mu tsaya akan wa'annan ayoyi guda biyu Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan a ayan 65 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته